أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna tara ga watan ramadan jira dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da sha tara ga watan uku meladiya dubu biyu da shirin da hudu cikin tafsirin wani littafin allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratu saba a inda jiya muka tsaya kan aya ta tara insha Allah ta'ala jiya muka tsaya kan aya ta sha hudu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta sha biyar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور نعم الله مدوكتين سركي شيء لقد كان لسبع في مسكنهم آية حقيقة dangane da mazaunan a saba akwai aya dangane da wuraren zamansu jannata gonaki ne guda biyu an yaminin wa shimal a dama da hagu kulubin rizkillah ku ci daga kulubin rizki rabbikum ku ci daga abinda ubangijin ku ya zarta ku washkuru lahu kuma ku gode masa baldatun tayyibatu gari ne mai daɗi mai ni'ima wa rabbun ghafur da kuma ubangiji mai yawan gafara wannan aya alakanta da ayoyin da suka gabata shine ayoyin da suka gabata labari ne dangane da abin da ya shafi annabi Sulaiman shine abin da muka karanta ayoyin da suka gabata annabi Dawud da annabi Sulaiman to mun san kuma a kisar annabi Sulaiman akwai abin da ya faru tsakanin shi da sarauniya ta garin Saba ta yadda ta zo bayan alhudu-hudu ya je ya gano inda suke da irin abin da suke bautawa ya zo ya gaya wa annabi Sulaiman annabi Sulaiman ya tura da takarda daga baya ta zo da kanta ta musulunta to wannan munasabar ta sa yanzu tunda an yi magana annabi Sulaiman ba ra'ayi maganar kuma kissan mutanen sa ba sannan kuma bangaren da munasabar za ta fito bili annabi Dawud da annabi Sulaiman misali ne na irin waɗanda Allah ya wa ni'ima kuma suka gode wa Allah da wannan ni'imar da ya yi musu wannan kuma kisan mutanen saba da za mu karanta mutane ne da Allah ya musu ni'ima amma suka zama sababi na gushewar wannan ni'ima saboda ba su gode wa Allah maɗaukakin sarki ba sannan a cikin wannan kisa da kawo nan akwai tunatarwa ga su mushrikai cewa wannan ni'imar da suke ciki wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo don ya tunatar da su wannan ni'ima to su sani cewa idan har ba su bauta wa Allah suka bauta wani suka bauta wani Allah to sun yi abin da ba daidai ba sun yi kuskure kuma abin da ya samu waɗancan mutane zai iya samu su shi yasa ibn atiya da ya zo yake cewa yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gama mana ba da misali ga annabi sallallahu alaihi wasallama da irin annabawan da Allah ya aiko da ni'imar da Allah ya yi musu sai kuma Allah ya dawo kuma yake ba yake ba mushrikai misali da mutanen saba su ma da ga irin ni'imar da suke ciki amma da suka kafirce ga abin da ya same su da haka nan wannan kissa da zamu karanta kamar kamanceceniya ne ana kamanta wata al'umma da wata al'umma ana kamanta wani gari da wani gari cewa ga yadda garin suke amma ƙarshen lamarinsu da suka saba wa Allah ga yadda suka kare ga yadda wasu al'umma suke cikin ni'ima da jin daɗi amma da suka saba wa Allah ga yadda suka kare Allah ya ce laqad kana li sabaqin hakika ya kasance ga saba a saba kabila ce sananniya a garin Yaman garin da suke zaune ana kiran shi ma'ari wasu kuma malamai suna cewa shi saba ɗin suna ne na al'ummar gaba daya kamar yadda dai muka faɗa na al'umma ko na ƙabila kuma suka ce ana kiran garinsu ma da saba da haka madina ce wadda gari ne da ake kira ma'arif yana tsakanin sana'a da hadara mau yanzu haka wannan gari yana nahiyar yaman shi saba ɗin asali sunan wani mutum ne wanda sunan shi abdushams ibn yashjib ibn ya'rif ibn kahtan shi ne yake da wannan suna kamar sarkinsu ne ko jagora sai kuma ake faɗar duka ma al'ummar mutanen sai ake kiransu saba to Allah madaukakin sarki ce labarin su akwai aya dangane da wuraren da suke zaune da abin da ya faru da su a aya da Allah yake magana anan da yace laqad kana li sab'in fi ma fi maskanihim aya laqad kana li sab'in fi maskanihim aya ayar da Allah yake magana anan shine abin da Allah ya ba su na ni'ima da yadda Allah ya kawo musu da duk wata azaba da duk wata musiba wanda hakan ya wajabta musu su gode wa Allah su bauta wa Allah amma musiba to shine ayar ma'ana wannan abu ne na lura da izina Allah ya fassara ayar da cewa jannata ne an yamini wa shimal gonaki ne dama da hagu dan haka ita ayar anan shine ta yadda Allah ya canza yanayin ya canza halin yadda Allah ya juya ni'imar da suke ciki da ba su gode masa ba ta koma ta zama abu na azaba za mu ga an zo da lam na karfafawa la laqad an zo da harfu take qadi wannan ba komai bane ana karfafa kissar ne kamar wanda suke sauraron kissar irin wanda za su yi jayayya da ita ne dan haka sai aka karfafa kissa din tabbas a cikin wuraren zaman su na mutanen saba akwai aya sai Allah ya ce jannatan wannan aya ko yadda abin yake gonaki ne an yamirin wa shimal dama da hagu wasu malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi a garin mutanen wannan saba din gari ne mai ni'ima da bishiyoyi waɗanda suke haɗe da juna irin yadda in ka shiga lambu wanda yake da yawan bishiyoyi gurin da yake da ni'ima da yawan bishiyoyi za ga wata jikin wata kila sai kai tafiya mai yawa baka shiga cikin rana ba to su ma haka garin yake kuma dama da hagu haka garin yake kamar ka ce gabar da yamma haka garin yake shine jannata ne din ba ana nufin gonaki birat ba a'a garin haka yake dama da hagu duk inda ka bi garin akwai ni'ima bishiyoyi ne ga sunan wata cikin wata kuma da ni'ima da ruwa wasu malaman tafsiri suka ce jannata ne anan ana nufin a'a kowane mutum kowane gida a garin suna da gona guda biyu ma'ana kowane gida suna da gona dama da haku wadda a cikinta akwai inuwa suna shiga su sha inuwar da safe su shiga inuwar da yamma su ɗebi 'ya'yan itacen da dabino da da inabi da sauransu da haka sai zama jannata ne ana ana nufin gonaki guda biyu ba kowanne daga cikin mutanen garin amma tafsiri na farko ya yi fitowa fili ma'ana ana nufin garin gari ne mai ni'ima dama da abu din ni'ima ce cikin ni'ima suke rayuwa da jin daɗi kamar da ibnu kafir yake cewa kanu fi ni'matin wa ghibtatin fi biladi suna cikin ni'ima ni'ima da duk wanda ya gani sai yayi burin kina ma yana tinta wa aishuhum wa aishihim wa kisa'i arzaqihim wa zuru'ihim wa thumarihim haka nan rayuwarsu suna cikin ni'ima haka nan yin wajen yarwar arzikinsu haka nan wajen ƴaƴan itacensu wa kana lahu wadin azim suna da wani tafki wani wani gurin tara ruwa mai girma idan ruwa ya zo daga wurare da dama nan yake shiga to sai suka gina wani dam a gurin dam dam dam suka gina kuma mai kyau sai zama yana tara ruwa idan ruwa ya zo lokacin damana ya tare ya shiga nan ruwa mai yawa sai kuma su buɗe mai hanyoyi canan canan sai ya shiga sai su ta noma kamar yadda dai yanzu ake yi a zamani in an yi dam akan fitar da hanyoyin ruwa ta yadda kuma za a yi noma mutane suna amfanuwa da wannan dam ɗin to su ma haka sai ya zama wannan dam ɗin shi yake shayar da wannan gonakin na garin da haka idan lokacin damana ta wuce da kuma za a yi noman rani zai zama suna cikin ni'ima suna samun 'ya'yan itace duk wanda suke su to wannan dam ɗin yana tsakanin duwatsu guda biyu kuma kamar yadda malamai suka ambata cikin sarakunansu aka samu waɗanda suka tsaya suka gina wannan dam ɗin suka yi mai gini mai kyau aka shuka bishiyoyi aka yi amfani da 'ya'yan itace aka samar da 'ya'yan itace wadatattu don wasu malaman tafsiri kamar qatada ibn di'ama sadusi suna cewa saboda ni'ima da 'ya'yan itacen da yake garin idan mace ta ɗau kwando ta ɗora kanta ta kama hanya kamar daga nan a ce za ta kabuga to kafin ta je kwandon ya cika da kayan marmari domin tana tafiya yana ta faɗowa ba sai an tsinka ba ba a wahalar tsinka kurin wahalar ta a rike kwandon shi kayan itacen zai ta faɗowa da kanshi har ya cika ba wani bukatar sai ta tsinka ko sai an kaɗo ko wani abu saboda gashi nan yaro da ko ina burjit zuba yake yi saboda ni'ima da Allah ya ba su kuma suna cewa daɗin daɗawa ma garin babu duk irin waɗannan ƙwari da suke damun mutane kamar kuɗin cizo kamar kuda kamar sauro duk waɗannan wasu malaman tafsiri suka ce babu a cikin garin kuma iskar garin iska ce mai daɗi da Allah ya samar musu wannan dan su bauta wa Allah shine Allah yake cewa jannata ne an yamini wa shimal ana gonaki ne dama da hagu lambu da kayan marmari da itace sai Allah ce kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin da ubangiji ya baku domin wannan ta azantawa ce ta Allah anan an ce musu kulu kamar umarni ne aka ba su tuwa ya ba da umarnin wasu suka ce annabawan da suka zo ne da Allah ya aiko musu musu a suka gaya musu ku yi amfani da wannan arziki da Allah ya ba ku washkuru lahu ku gode wa Allah baldatun tayyiba ga ku kuna da gari mai dadi dadi na kayan marmari da dadin iska sannan wa rabbul ghafur ga ubangijin kuma yawan gafara da haka in kuka tsaya kan tauhidi da bautawa Allah shi kadai to kun gama samun dan ni'imar da kuke so a nan an umarce su su gode wa Allah saboda ni'imar da ya musu ni'imomin da yawa waɗannan gonaki da Allah ya ba su dama da hagu wanda galibi abincinsu daga nan suke samu sannan abu na biyu Allah ya sanya garinsu ya zama gari mai daɗi baldatun tayyiba ga iska ga ƙarancin rashin lafiya ga arziki ana samu cikin kwanciyar hankali sannan kuma abu na uku Allah ya musu alƙawari in sun gode zai gafarta musu shine wa rabbul ghafur ma'ana in kun gode Allah zai muku gafara sannan kuma bayan wannan Allah madaukakin sarki saboda abin da ya sani na bukatar su na cewa suna da bukata ta fita kasuwanci duk da wannan ni'ima sai kuma Allah ya samu musu ya hore musu sababbai kamar yadda za mu karanta mutum zai fita daga wannan gari ya tafi can wata ƙasa kamar sham ya je kasuwanci amma a wajen tafiyan ma ba sa shan wahala duk wani abin da zai hana shan wahala Allah madaukakin sarki ya ba su shi duk wani abin da zai zama da wahala Allah ya kawo musu har ta kai mutum da garin zai yi tafiya ba tare da ya dau ma'ana guziri ba to duk wanda yana cikin ni'imar da aka ce su gode wa Allah da haka aka ce ku ci daga arzikin da Allah ya ba ku sannan kuma ku gode wa ubangiji Allah madaukakin sarki wannan aya tana nuna mana cewa arziki daga Allah ne shi yake bayarwa shi yasa aka ce kulu min rizqi rabbikum daga arzikin ubangijinku da haka duk wani abin da bawa zai gani na ni'ima da arziki daga wajen Allah ne so in nema za ka yi ka nema a gurin Allah in ka gani daga gurin Allah ne kuma ka gode wa Allah sannan wannan ayar tana nuna mana har yau ga waɗanda Allah ya wa ni'ima ko al'umma ko mutum to abin da yake kan shi gode wa Allah su ma abin da aka ce ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru la ku gode wa Allah godiyar nan kamar yadda muka yi bayani jiya ta hada da ta zuci jin wannan ni'ima daga Allah ne sannan da faɗa da baki sannan da aiki da gabbai shine kadai ta Allah da yin ibada yadda Allah madaukakin sarki yake so to amma me ya faru sai Allah ya ce mana fa a'rab فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور na bayan an musu wannan wa'azi an tunatar da su irin nimomin da Allah ya yi musu domin cikakken wa'azi shine ya zama ana kulla shi da dalilai da shi wanda ake wa'azin zai samu gamsuwa shine anan an annabawan da suka zo da masu wa'azin sun hada wa'azin da wannan ni'ima da suke ciki cewa Allah ne ya muku wannan ni'ima to ku tuna wannan ni'ima ku gode wa Allah Allah ya ce fa a'radu sai suka bijire fa arsalna alaihim sayl al'arim Allah ce sai muka aika musu ruwa na al'ahim wa baddallahum bi jannatayhi muka canza musu da waɗannan gonaki guda biyu jannatayni muka canza musu da wasu gonakin zawatai uqulin khamti wanda suke da abinci mai ɗaci wa aslin da tsamiya wa shay'in min sidrin da wani kaɗan na daga bishiyoyin magarya qalil yan kaɗan Allah ce zalika jazainahu bima kafaru wannan mu musu sakamako ne saboda abin da suka yi na kafircewa wa hal nujazi illa al-kafur shin akwai wani wanda muke wannan sakamako ai ba wanda muke wannan sakamako face wanda ya kafirce ubangiji yana gaya mana abin da suka yi fa a'radu suka bijire suka ki bautawa Allah suka ki kade da Allah suka ki gode wannan ni'imomi da Allah ya musu suka koma ma suna bautar rana su ne mun koma suratun naml kissa annabi Sulaiman lokacin da da alhudhud ya je gari kun ga me yazo ya riya wa annabi Sulaiman yace wajituka min sab'in bi nab'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha 'arshun 'azim sai yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah na je na same ta a garin Saba na samu mata tana shugabantar su na same ta ita da mutananta suna sujjada ga rana wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fa saddahum 'an as-sabil fa hum la yahtadun shedan ya kawata musu ayyuka dan haka maimakon su karbi wannan wa'azi sai suka bijire suka fada bautar rana suka shiga shirka suka shiga yin abin da suka ga dama dan wannan wasu malamai na cewa bayan ya faru ne bayan ita Bilkis ta zo ta wuce bayan ta je ta musulunta ta zo ta wuce sai suka canza abin da ta zo musu da shi na tauhidi da haka suka koma kan bautar rana wasu kuma malaman tafsiri suna cewa a'a su kansu ma Allah ya aiko annabi a cikin su da haka annabin ya zo yi wa'azi har ma akwai malaman da suke cewa annabi ba ma ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba duk da wannan babu tabbaci kamar wahab ibn munabbih yana cewa Allah ya aika musu annabi goma sha uku kamar imamu suddi yana ce Allah ya aika musu annabi dubu goma sha biyu to duk wannan ba ba wani tabbaci a kai amma dai abin da yakin ayoyin yake gwadawa an musu wa'azi kuma daga cikin waɗanda suke musu wa'azin nan in ma dai annabawan da Allah ya aiko in ma kuma sauran irin abin da ake da shi na tauhidi na baya dan haka sai suka bijiri Allah ce fa arsalna alaihim saylal sai muka sakan musu ruwa na al'arib al'arib ɗin wasu fassara shi da ruwa don haka sai da al'arib yana nufin ruwa sai ya zama an yi izafatul bauso an yi an yi izafatul musamma ila nufin sai ya zama an ɗauki al-musamma an yi izafa shi zuwa ga al'ifim shi ne asailul arib wasu kuma suka ce al'arib ɗin nan yana nufin tsanani muka aika musu da ruwa arib mai yawa suka ce wannan dam ɗin da Allah ya bayani da malamai suke bayani wannan dabin sai ya huje sai ya fashe sai ya ruwan ya kwarara sai ya tafiyar da gidajensu da gonakinsu da bishiyoyin da ya kwarara kuma ya tafi sai ya zo ya kare ya kafe sai bishiyoyin duk suka bushe sai aka wai gari gurin ya koma sahara ba irin bishiya da ake samu sai bishiyoyi irin na arak na na na, na irin bishiya ta magarya wanda take da dan kaya irin wannan bishiyoyin sai aka waye gari su ake samu a wannan gurin to Allah ya aika musu wannan ta hanyar wannan wasu suka ce wannan a damɗin nasu a Allah ya aika wata dabba ce ta je ta fasa shi wasu na ce a bera shi ya je ya rarake ya fashe ya haɗe da su kamar shi ibn ashir yana ganin a'a kurin Allah ya jefa wa shugabanninsu sakaci ne suka watsar da shi suka ƙi kula da shi daga nan ya balle da haka shi ne sababin ballewa ɗin sai ya zamana ya lalata dabbobi ya lalata gidaje ya lalata bishiyoyi sannan daga baya kuma fari ya biyo baya tunda ruwan ya kafe don haka sai ya zamana sun wayi gari cikin lokaci kankane cikin sahara ga talauci ga kuma ma'ana rashin ni'ima da haka sai ya zama ruwan ya kwarara ko ina komai ya rushe sai Allah ce wa baddallahum bi jannatayhim muka canza musu wannan gonaki guda biyu na dama da hagu da ake da shi da wannan dufduf da bishiyoyi da ni'ima Allah ya canza musu jannatai zawata ukulil qamt ma'ana wasu gonakin amma na yan bishiyoyi waɗanda suke masu ɗaci malaman tafsiri anan zaka suna faɗa irin bishiyoyi ne wani ce bishiya ce ta arak arak bishiya ce da ake yin aswaki da ita ban san sunanta da Hausa ba asl wasu ka ce aslin shine tsamiya bishiya ce mai tsami in an ce akwai tsami tare da ita sannan kuma wa shay'in min sijri da wani abu kadan na magariya me yasa aka ce kadan saboda duk cikin bishiyoyin da Allah ya ba su ba ma mai kyan magariya ita ce abu ma'ana mai daɗi da za a kalla a yi marmari to shi ma kuma Allah ya ba su shi kadan da haka wannan wannan gonaki wannan ni'ima da suke ciki duk sai ta mushi ta dawo ta ta canza lokaci guda ta koma wani abu daban Allah ce zalika jazainahum bima kafaru mun yi musu wannan ne saboda kafirci da butulcewa da kin yin imani da kin gaskatawa wa hal yujazi illa al-kafur Allah ya ce akwai wanda ake irin wannan sakamako face wanda ya kafirci da wannan zamu fahimci cewa ashe godiya tana rike ni'ima tana da baibaye ni'ima duk lokacin da Allah ya wa mutane ni'ima to daga cikin abin da za su yi ni'imar ta zauna shine su dinga godewa Allah me ma'anar su dinga godewa Allah su kiyaye dokokin Allah su yi abin da Allah yake so su bar abin da Allah yi Allah baya so idan suka yi wannan sai Allah ya ban musu wannan ni'ima din amma da zarar suka ci gaba da yin abin da Allah baya so to Allah yana iya canza wannan ni'ima ta koma kuma azaba kuma a nan za mu ga cewa Allah mai iko ne abinda da kake ganin ni'ima ne Allah yana iya canza shi ya zama azaba wannan idan mun karanta kissar adawa za mu ga haka فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مبطلنا lokacin da azaba ta zo suka ga hadari sai suka dinga cewa ga ruwa na zai zo mana amma sai nan ba ruwan bane iska ce da azaba mai tsanani a cikin ta kun ga ruwa ni'ima ce yayi wa huwa allazi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Allah ya kira ruwa da rahma Allah ne yake aiko iska ta yi bishara gabanin rahma ta sauka حتى إذا أقل السهام انتقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من الثمرات كذلك نخرج الموتى لأنكم تذكرون kun ga ruwa ni'ima ne amma Allah ya ga dama sai ya canza shi zama azaba ku duba wannan dabdin da suke da shi ni'ima ne suna amfani da shi su noma ga kuma su sha dabbobi su rayu amma shi kuma ya zama sababin halakarsu wanda yake gwada maka shi Allah ne Allah mai iko ne akan komai da haka kamar yadda muke ta yawan maimaitawa wanda bai san Allah madaukakin sarki ba shi yake ganin kamar ya fi ƙarfin Allah amma cikin wannan abin da yake ganin ni'ima sai zama ma azaba sai zama ma musiba kaga wannan gonakin gaba ɗaya a lokaci guda Allah ya canza su aka wayi gari duk wannan ni'imar da muka faɗa ta yadda mace za ta ɗau kwando kurin tafiya za ta yi kamin ta je inda za ta ya cika da kayan marmari duk wannan ya wuce babu wannan kayan marmarin babu jin daɗi duk ya tafi gurin ya zama sahara aka wayi gari suna cikin wahala saboda me saboda kafirce wa ni'imar da Allah ya musu dan haka kullum kada mu yadda mu dinga sakaci da godewa Allah kada kada mu yadda kuma mu dinga sakaci da yin abin da Allah baya so idan muna yin abin da Allah baya so to Allah ba zai kyale mu ba zai ta jarraba mu da abubuwa daban-daban yau wannan ta zo gobe wannan ta zo wannan ta zo saboda me haka sunnar Allah take madaukakin sarki idan mutum bai tsaya daidai ba to Allah madaukakin sarki sai ya jarrabe shi shi yasa al'amru bil ma'ruf umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kara al'umma yana ɗaya daga cikin abin da yake kare al'umma daga azabar Allah don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma idan suka ga azzalimi yana zalunci ba su hana shi zalunci ba to suna dab da Allah ya hada su da hukuma gaba daya da haka yin wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo ni'ima shi yasa a irin hali da muke ciki a yanayin kasanmu na garkuwa da mutane na na na sace-sace na kisa ta kashe mutane ba gaida ba da ni da da da da rashi da tashin gauran zabi na na kayan masarufi duk irin waɗannan abubuwa ɗin to daga cikin hanyoyin da za a samu sauki shine godewa Allah da kuma yin abin da Allah yake so kada mutane su shiga kuma su dinga aikata wannan abin da aka fara gani a kwanakin baya na irin ko mota ta ɗauko kaya wasu yunkurin sace kayan motar wannan ba abin da zai jefa al'umma sai cikin musiba domin zalunci ne zalunci kuma zai taɓa zama hanyar gyara ba babu inda addini aka ce in mutum ya zama bai da shi ya yi kwace dan in haka za a yi rayuwa to ba wanda zai rayu domin duk yadda ka kai da rashi to wani yana ganin kuma kafin shi don aka ce a yi kwace to kai kuma kai ma zai ma kwace kai ma za ka yi wani wani ma zai maka to kaga rayuwar za ta zama wata iri to irin wannan abin da jama'a suka ɗauko suka fara yi a wani wurare ba bane ba shine hanyar da zai fitar ba komawa gaskiya kowa ya koma gaskiya cikin abin da yake yi dukkaninmu kowa ya san ina ne daidai ya san abin da yake daidai ya san wanda ba daidai ba balil insanu ala nafsihi basira ma'aikaci a irin ayyuka daban-daban na hukumomi hukumomin tarayya da hukumomin jiha da ƙananan hukumomi kowa a aikinsu ya san mai daidai ya san kuma abin da ba daidai ba waɗanda suke 'yan kasuwa sun san daidai sun san abin da ba daidai ba wanda kowa to irin wannan shi ne abin da zai sa sai Allah ya mana rangwame ya ji kanmu sai ya zama koda da abin sai Allah ya baka nutsuwa ta zuciya ya baka dangana kuma ya baka wadatuwa da ɗan abin da ya baka sai ya zama kana rayuwa cikin arziki ko da babu arziki na dukiya a hannunka to amma akwai arziki na ƙana'a na wadatar zuci wanda shine hakikanin arziki wadatar zuci shine hakikanin arziki da haka Allah ya ce mu musu wannan sakamako ne sai Allah ya ce zalika jazainahum bima kafar saboda kafirce wanda suka yi Allah ya ce wa an nujazi illa al-kafur shin ba kowa muke wannan sakamako ba sai wanda ya kafirce ma'ana irin wannan sakamako kamar da al-hasan al-basri yake fada sadaqallahu al-azim yace Allah yayi gaskiya la yu'aqibu bi mithli fi'lihi ko la yu'aqabu bi mithli fi'lihi illa al-kafur ba wanda zai wa uquba da irin kwatankwacin aikin da yake wanda yake mutuncewa Allah shi Allah madaukakin sarki zai yi irin wannan wanda yake gwada kenan wanda ya gode wa Allah bai mutunci ba sai Allah ya yi masa sakamako da fiye da ma abin da ya aikata ba za a yi mai sakamako na idan ya yi laifi sai Allah ya gafarta mai sai ya mai ma'ana gafara da rahma idan kuma ya yi tuba sai Allah ya karfi tuban amma wanda ya miji ne to sai a kama shi da abin da yi sannan sai Allah ya ce wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr siru fiha layaliya wa ayyaman amin na'am waccan abin da aka bujiro na hukuba da aka yi musu kisan ba ta kare ba sai aka bujiro da maganar hukuba din saboda munasaba dan a hada mai sauraro da abin da ya faru ga ni'ima ga dalilin gushewar ni'ima to sai kuma qur'ani ya ci gaba da babu labarin irin ni'imar da Allah ya musu Allah ya ce waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha muka sanya tsakanin su wannan gari na saba da kuma garuruwa da kuma alƙaryar garuruwan da muka yi wa albarka ko alƙaryar da muka yi wa albarka muka sanya ƙoran zahira muka sanya garuruwa bayyanannu wa qaddarna fiha sayr muka daidaita tafiya a cikin wannan garuruwa din siru fiha layaliya ku tafi a cikin wannan garuruwa din a cikin wannan ƙasa cikin dalarraki wa ayyaman ko cikin yini amini da kuna cikin aminci ma'ana abin da ake nufi daga cikin ni'imar da Allah ya mutanen saba bayan wancan ni'ima ta kayan marmari da inuwa da ruwa da Allah ya ba su da kayan abinci da gari mai daɗi iska mai daɗin shaka to kuma sai Allah ya sanya tsakaninsu da garuruwan da suke makota inda suke zuwa kasuwanci nan ma sai Allah ya sanya musu alkaryu mabayyana ma'ana ana abin da ake nufi in sun fita za su tafi kasuwanci suna fita daga garin ma'ari su tafi garuruwan sham tare da da, da ayari dan su je su sayar da abinci ko su sayo kaya suna bin hanyar tihama sai su shiga bangaren hijaz sai su yanka sai shiga garin sha to duk sai Allah ya sanya garuruwa ma'ana sai ya zama na mutum idan ya tashi da garinsu idan mutumin saba ya fita in zai yi tafiya to tafiyar da zai ta zango ɗaya kafin ya gaji zai cimma gari da haka daga nan ya sauka wannan gari zai iya yin guziri zai iya ɗiban ruwa zai iya sayan abinci zai iya yin bukatun shi in ya tashi kuma ya tafi kafin dare ya kuma ya je wani garin ma'ana ta hanyoyin garuruwa ne kuma Allah ya ce wa qaddarna fi hasayr muka daidaita tafiyar ta yadda suka ce ba yadda za a yi kabar garin saba ka kwana a jeji inda rana ka bari to kafin azahar ka je gari inda azahar ka bari kafin rana ta faɗi ka je gari da haka kowane lokaci ka fita dai ba za ka kwana a jeji ba akwai garuruwa a kan garin waɗannan garuruwa a nan matafiyi zai zauna ya kwana ko ya huta kuma ya yi guziri na ruwa ko na abinci wanda zai kai wani garin ba tare da idan da babu garuruwa akan hanyar to dole ya dauko guziri da garin su saba zuwa wanda zai kai shi sham to amma mutum da garuruwa baya bukatar sai ya rike wannan kurin idan ya rike dan abin da zai kai guziri din da ya je abinci ne a zuba mai ya ci ruwa ne ya debi iya wanda zai sha da dan zai rike dan kadan da ya ƙara tafiya zai cimma wani gari da haka ba za su taba kwana a jeji ba wanda yana cikin ni'imar da Allah ya musu shine ana Allah ya ce waja'alna bainahum muka sanya tsakaninsu wa bainal qura allati barakna fiha da kuma alƙaryar da muka yi mata albarka malaman tafsiri suka ce ita ce sha garin sha Allah ce muka sanya quran garuruwa zahira wanda suke mabayyani wanda suke mabayyani ibnu ashur yace tana iya wa waɗannan garuruwa mutane ne suka kafa garuruwa ma'ana sun kafa garuruwan saboda fataki na na wucewa da haka su kuma suna sayar da kayan su ga fataki da haka su ma suna samun arziki ta hanyar wannan ko kuma ta iya yiwuwa sarakunan su ne suka samar da garuruwan don haka sai suka yi zama duk matafi idan ya zo zai iya sauka ya samu abin da zai ya ce to kowanne ka ɗauka dai duk daga Allah ne idan ka ce mutane ne suka samar da garuruwa to ai Allah ne ya kimsa musu samar da garuruwa in Allah bai gana ba zai kimsa musu wannan hikimar ba in ma sarakunan ne su ma Allah madaukakin sarki ne ya kimsa musu samar da wannan sai wanda yake nuna mana ashe samun garuruwa akan hanya ita ma wata ni'ima ce wata ni'ima ce domin matafiyi ba zai shiga cikin wahala ko ba zai shiga jeji ba duk lokacin da ya tafiya zai tadda gari to zai samu abin da yake nema kuma ya ɗiba ya wuce zai je tadda gari wannan kuma duk wanda yake tafiye tafiye ko yanzu da zamani ake da mota duk wanda yake tafiya ya san in zaka bi titin da yake baya rabuwa da ƙananan garuwa ya fi daɗin tafiya akan gurin da sai ka yi tafiya kilomita 200-300 ka cin magari in wani abu ya same ka sai ka shiga cikin tashin hankali amma idan ya zama da ka yi kilomita 50-30-40 za ka cin magari da ka ƙara wani za ka cin magari to ko abin hawa ya lalace sai a ce ai nan da ka yi gaba gari ne ko in ka yi baya gari ne kaga akwai sauki kenan haka nan wajen abin da mutum zai amfani da shi duk inda ya je zai samu abin da zai amfani da shi a matsayin shi na matafi ya wuce in kwana ya kama zai yi to wannan yana nuna mana ashe wannan ni'ima ne zahira da Allah ya magana wasu ka ce ma'ana gari ne kusa da kusa daga wannan garin ana iya hangen wancan garin shine zahira ai mutaqariba bi haythu yazharu ba'daha li ba'd wa yatara'a ba'daha min ba'd shine wasu malamin ka fassara da zahira din ma'ana garuruwa ne ke yadda daga wani garin ana ganin wani garin wasu ka ce az-zahira abinda ake nufi tazharu bi sa'iri min bu'd ma'ana garuruwa ne da suke bayyana ga matafi tun daga nesa saboda suna kan tudu ne garuruwa da haka duk matafiyin ya tuwo zai hango gagarin can gaba idan ya wuce ya tafiya gagarin can gaba wasu kuma suka ce zahiran ma'ana garuruwa ne suke wajen birane to amma fassarar ta biyu ta ta farko da ta biyu ta biyu ma'ana garuruwa ne suke kusa da juna kuma ana iya ganin su duk mai tafiya idan ya zo zai iya ganin su zai wannan sannan wata hikima ta Allah kuma daidaita tafiyar Allah ne daidaita tafiya wa qaddarna fi hasbayr sai a kaddara tafiyar ta yadda ba za a yi tafiya mai tsawo ba a a tafiyar kamar duk tana tafiya daidai da daidai ne ta yadda mutum zai iya kwana idan ya tashi da safe kafin yamma ya kai gari kafin azahar ya kai gari idan ya tashi da azahar kafin dare ya kai gari ba yadda za a yi mutum dare ya masa a hanya to duka wannan Allah madaukakin sarki yayi musu shine a matsayin ni'ima Allah ce siro fiha layaliya ku tafi a cikin waɗannan garuruwan cikin dare wa ayyaman da yini amini na kuna aminci wannan ma ta ni'ima ce bayan samun garuruwan a hanyar kuma sai Allah ya aminta musu da hanyar sai zan mutum zai tafiya baya tsoron komai wanda aminci zama lafiya da kwanciyar hankali ni'ima ce ba karama ba ba wanda yake gane girmanta sai wanda ta bushe masa dan wasu ni'imomin mutane ba sa gane girman su in sun rasa su yanzu ga muna da lafiya ni'ima ce babba amma mabiyawancin ba ma ta da ni'ima ce sai rashin lafiya ta samu mutum sai ga ashe dan ruwan da yake ke sha ni'ima ce kunu da yake sha ni'ima ce yanzu ga shi ga ruwan ga kunun ga kaza duk ba iya yi to haka ni'imar amnu ba karaman ni'ima ba ce gashi anan Allah yana cewa waɗannan mutane aka ce ku tafi da daddare da yini duk za su tafi cikin aminci haka Allah ya musu wannan ni'ima din to amma me ya faru saboda mutunci me ya faru faqalu فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور نعم فقالوا في سكتي ربنا يا أبنجي مباعد بين أسفارنا كنيسا تتكالن تبيت بيهم وظلموا أنفسهم سكذا تكاونا فجعلناهم أحاديث sai muka sanya suka zama tarihi wa mazzaqnahu kullu mumazzaq muka kekketa su muka daidaita su iyakar daidaitawa inna fi zalika a cikin wannan la ayatin akwai ayoyi da kulli sabbarin shakur ga duk wani mai hakuri kuma mai godiya ga Allah ma'ana wannan ni'imar da Allah ya ba su amma saboda tsabar butulci da tsabar juyawa ni'imomin Allah madaukakin sarki baya sai suka ce rabbana ba'id baina asfarina Ubangiji ka nisantar da tsakanin tafiyarmu wannan tafiya da muke yi daga wannan gari da mun yi tafiya kaɗan mu da wannan gari ko muna so zama ba haka bane ba in bai na asfari na wasu ka ce sun yi wannan addu'a ne saboda ne saboda rashin godiya ga Allah da kuma izgili ga Allah ba annabawan su masu wa'azi suna cewa ni'ima ce Allah ya musu ba to bari mu mu faɗa mu ba ma san ni'ima kamar yadda mushrikai suka ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama suka ce Allah idan abin da annabi ya da shi shine gaskiya daga wajenka Allah kai mana ruwan duwatsu haka mushrikan makka suka faɗa haka wani jagora daga cikin mushrikan makka ya faɗa yace Allah idan abin da annabi ya da shi gaskiya ne kai mana ruwan duwatsu wauta duk ta kare a cikin wannan addu'a shi yasa duk wanda yana yana irin wannan addu'a din to yana da wauta a tare da shi ba hankali ba ne za a ga wasu allurus mutum ya dora alkur'ani a ka yana allah in kaza gaskiya ne allah kai kace-kace da allah kai mun kaza wannan jahilci ne da hauka mai hankali baya faɗar haka mai hankali ta yake allah in kaza gaskiya ne allah ka shirya da ni allah ka sa in gane allah ka bani ikon bi to wannan mai hankali kenan amma ba ba sai ce in gaskiya ne allah kai mun kaza to wannan hauka ne to su ma a nan wasu suka ce malaman tafsir suka ce a nan abin da suka yi ko ba kuna cewa an mana ni'ima ba muna tafiya cikin ni'ima daga wannan gari mu shiga wannan gari to rabbana ba hi baina asfalina Allah ka nisanta tsakanin tafiye tafiyen mu a waye gari waɗannan alƙaryu su gushe jin dadin da ake gani mu indiya gaskiya ne Allah ka nisan da wannan Allah ce wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su ai ta hanyar kafirci ta hanyar butulci suka yi irin wannan wasu kuma malaman tafsiri suka ce a'a anan ba wai fada suka yi da baki ba rabbana ba in baina asfarina wa zalamu anfusahum aikin da suke yi ne kamar suna fadan haka ne ma'ana wanda Allah ya wa ni'ima sai aka ce ga abin da zaka ka gode wa Allah sai ya ce ba zan yi ba sai yake akasin wannan to kamar yana cewa Allah ne Allah wannan ni'imar da kai mun bana su ka dauke ni'imar ka da haka aikin su ne yake wanda haka ba wai da baki ba duka kuma ana samu domin akwai duk wanda zai zo ya saba wa Allah a ce mai kaza ba kyau ce kaga Allah ya haramta zina wanda yayi zina yana da ukuba a lahira zai gamu da azaba kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul furqan wanda duk yaje yuzafu lahu al'azab wa yakhludu fihi muhana a ga ya mai wannan a ce duniya kuma in an kama shi a kaza sai ya je ne ko da mai faɗa da bakin shi ba aikin shi abin da yake nunawa na yi abin da zai biyo baya biyo shi ne aikin shi ne aiki yake gwadawa kamar yanzu mu- mutane ne na kwarai ka ce musu sallah azumi suna kai mutum zuwa aljanna sai mutum ya tashi ya sallah azumi yana kai aljanna sai mutum ya azumi sadaka na sa a samu rahama da jin kai a gurin Allah sai mutum ya yi aikin abin da yake nuna Allah ina so ka bani wannan to da haka suka ce da aikin su ne suka gwada haka ba wai lalle da bakin suka faɗa ba to kowanne ka ɗauka a ciki dai yana gwada butulci yana yana gwada kafirce wa ni'imar Allah madaukakin sarki da haka da suka yi wannan Allah ce fa ja'alnahum ahadisa sai muka sanya suka zama hirarraki suka zama tarihi Ma'an- ma'ana ja'alnahum hadisan linnas muka mai da su abin hiran mutane tuni Allah ya gama da su Allah ya daidaita su ya wargaza su ruwa ya zo ya balle garin da yake da ni'imar shi ma ya rushe ni'imar ta tafi sahara ta mai gurin gurin sannan ya'yan itace masu daɗi suka tafi aka samu kishiyar wannan sannan abincin da suke magana aka waye gari babu suka ɗaiɗaice yadda ruwan ya ɗaiɗaita su har sai da suka zama abin buga misali sai ka ji an ce tafarraqu aidi saba laraba suna wannan ibara din tafarraqu aidi saba ma'ana ana nufin sun ɗaiɗaice irin yadda mutanen saba suka ɗaiɗaice saboda yadda Allah ya wargaza su shine wasu malaman tarihi suke cewa hatta kabilar Khazraj da Aus duk asalin irin wannan kabilun ne sai wasu suka yi madina wasu suka yi sham wasu suka yi ina ne duk allah ya ɗaiɗaita su wannan ni'imar ta ƙari shi ne ce allah ya ce muka mai da su suka zama abin hira ga mutane wa samuran ya ta haddasu suka zama sama abin hira na mutane za su zauna suna hira ka duba yadda allah ya raba ya ɗaiɗaita su bayan haɗuwa yan ma'ana sanya rayuwarsu ta zama mai wahala bayan jin daɗi sai gaba ɗaya suka ɗaiɗaice suka lalace Allah ya ce muka ɗaiɗaita su wa mazzaqnahum kullahu mazzaq muka kyakketa su dukkan iyakar kyakketawa wannan zai sa ka sawwara irin yadda Allah ya musu irin wannan hukuma da Allah ya musu sai Allah ya ce to inna fi zalika a cikin wannan akwai da ayatin akwai ayoyi da kulli sabbari da duk wani mai yawan hakuri shakur mai yawan godewa Allah ma'ana mumini don wannan sifa ce ta mumini mumini shine mai godiya ga Allah mumini kuma shine mai yawan hakuri to mumini akwai ma'ana abin da yake na izina a na aya a cikin wannan abu duk lokacin da ya karanta wannan babu shakka zai dau izina zai gane cewa lallai ubangiji Allah madaukakin sarki abin tsoro ne kuma ba abin da yafi illa mutum ya bauta wa Allah madaukakin sarki ya tsaya kan abin da yake na gaskiya sai Allah ya ce mana mai ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين Na'am, yayin da Allah madaukakin sarki ba mu labarin wannan kissa ta mutanen Saba, da irin yadda Allah ya musu ni'ima suka mutulci, suka ba da baya, sai Allah madaukakin sarki sai yake ba mu labarin ire-irensu waɗanda su ma sun bi shedan, wadda kadi saddaqa alaihim iblis zannan. Ma'ana shedan ya gaskata abin da yake da shi na zato a kansu. Ma'ana shedan lokacin da aka ce wa annabi adam sujjada ya ƙi yin sujjada kuma yake cewa Allah wannan bawa wanda ka girmama shi da in akhartani ila yawmil qiyama Allah in ka jinkirta ni zuwa ranar tashin alkiyama la ahtini la ahtani kan da zurriyatahu illa qalila zan halakar da zurriyar shi zan girmiyar da su sai kaɗan a wani gurin ya ce zan zo musu ta gaba sun bada atiyar na min bai da aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum shakirin ce zan zo ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta ko ina zan zo musu ba za ka samu mafi yawancin suna masu godiya ba haka iblis ya alkawari kuma haka yake zato zai faru to shine ana Allah yake gaya mana waɗannan da suka kafirci tun daga waɗancan da Allah ya ba mu labari har ma da waɗannan al'umma da manzo Allah ya zo cikin suka kafirce to abinda iblis yake zato ne ya tabbata zaton da yake yi ne ya tabbata wala qad saddaqa alaihim iblis dhanna fattaba'u da haka suka bi shi illa fariqan minal mu'minin sai kaɗan daga cikin mu'minai su ne wanda ba su bi iblis ba kullum za mu ga a cikin alkur'ani ana maganar imani da godiya da tsayawa kan gaskiya ana sifanta wannan da karanci saboda yadda shedan yake aiki a cikin mutane da yadda banna take yaduwa a cikin mutane to abin da ake nufi anan kai kar kai kokari kar ka taba yadda iblisu abin da ya faɗa ya tabbata a kanka kullun ka zama mai yaki mai dagewa wajen saba masa domin mai in har kai abin da yake so to dama abin da ya faɗa zai tabbata da ya ce wa Allah sai ya halakar da wannan zuriya ta annabi Adam da ya alƙawarin cewa kaɗan ne za zama masu godiya masu bin Allah to ka dage ka zama cikin kaɗan ɗin kada ka yarda abin da Iblis ya faɗa ya tabbata a kanka ka zama cikin fariƙan minal mu'minina sai Allah ya ce wa ma kana lahu alaihim wa ma kana lahu alaihim min sultanin illa lin'alama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in habib na kuma wani abu da yake dada nuna a tabewa shi ne iblis bai da wata hujja a kansu bai da wani ƙarfi wa ma kana lahu alaihim min sultan bai ba wata hujja ya amfani da ita a kansu ba ba wani tankara su da ƙarfi ba illa Allah ce illa li na'lamu man yu'minu bil akhirah kullum abin da ya lamarin ya zama hakan ya kasance face dan Allah ya bayyana wanda suka yi imani da lahira min man huwa minha ala shakk da kuma wanda yake kan shakka dangane da lahira din wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz ubangijinka dangane da dukkan komai mai kiyayewa ne babu wani abin da Allah madaukakin sarki da bai san shi ba da kuma Allah bai san da wannan abu ba ma'ana iblisu anan abin da yi ba wata hujja yi amfani da ita ba al-hasan al-basri yana cewa wallahi ma zarabahum bi afa iblisu ba sanda ya dauka da kisu ba wala akrahum ala shay bai tilasta su ba wa ma kana illa ghururan kullu rudi ne wa amani da burace-burace da ahun ilaiha da yin da kiransu kamar yadda ranar tashi alkiyama in an shiga wuta zai hudu ba wa kada shaitanu lamma kudi al'amu inna Allah wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li shaitan yake cewa ba wani abu ne ba kun kiran ku ne buri ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura zai kai musu buri in kai kaza zaka samu kaza in ka yi kaza za ka samu kaza haka buri ya idon wa yumannihi yana ta gaya musu za ka samu kaza amma Allah ce wa ma ya idon ba abin da yake musu buri illa gurura sai sai rubi to anan ma shine abin da Allah yake tabbatarwa kuma duk haka al'amarin shaitan yake duk abin da shaitan zai zo karshen shi ba komai bane rubi ne ba gaskiya bane Allah ya ce illa lina'lama man yu'minu bil akhirah ai mun sallada shi akan su dan me saboda labarin mumini ya bayyana domin inda ba shi dan to ba a gane mumini da wanda ba mumini ba inda ba ba, ba kafirci ba a gane imani da da abin da yake na kafirci to daga cikin hikima na halitta shi dan din mumini zai bayyana daka inna ma sallatnahu alaihim mun dora shi akan su li yadhhara amru man huwa mu'minun bil akhirah dan lamarin mumini ya bayyana wanda ya yadda da alkiyama ya yadda da sakamako sai ya kyautata ibada ya yi wa Allah ibada mai kyau a nan duniya kuma don mu gane wanda yake shakka to shi ya sa lamarin ya zo a kan haka amma wa rabbuka ubangijinka ala kulli shay'in dangane da dukkan komai hafiz ma'ana mai kiyayewa ne babu wani abin da zai bace wa Allah madaukakin sarki don haka ba wani abin da zai faru ba tare da Allah ya sani ba ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga wannan abu da haka babu wani abin da zai faru face Allah ya sani abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu dada wanda ya zauna kuskure Allah ya kai mana ya ba mu ikon gyarawa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ya ƙara mana albarka a cikin rayuwa a yau mun samu ziyara daga ƴan uwa daga dawakin toba sun kawo mana ziyara don halarta wannan majalisi da kuma ƴan uwantaka majalisin dawakin tufa nan ne majalisin da da nake yin tafsiri a can na yi kusan shekara goma sha ina tafsiri a dawakin tufa to daga baya kuma allah ya kaddara in dawo nan shekaru hudu kila baya da suka wuce ko ko na makamancin haka to duk shekara sukan dan ziyarci na a nan ziyarci masallaci su ji tafsiri su tana irin zumunta ta baya yadda nake tuwa nan kullum daga rijiyar lemu to haka da kullum daga rijiyar lemu nake zuwa da wakin tufa da la'asar mu yi tafsiri kuma in dawo gida in yi magariba to shi ne sun ka mana ziyara muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ya sanya wannan ziyara a cikin mizanin ayyukansu ya kuma mai da su gida lafiya ya ba su ladan wannan aiki da suka yi kowa Allah ya mai da shi gida lafiya ya ba mu ladan wannan zama da muke yi Allah muna tawassuli da wannan zama ka biya mana dukkan bukatunmu akwai jiya wanda ya rubuto takarda ya ce da Allah a roƙa masa a wannan majalisi ya yi masa addu'a na Allah madaukakin sarki ya lawata masa to na san irin ka muna nan da yawa muna roƙon Allah ya lawata mana gaba daya wanda yake son jari Allah ya bashi mai albarka wanda bai da lafiya Allah ya bashi lafiya wanda kuma yake da arziki Allah ya ƙara albarka cikin arzikinsa Allah ya ƙara albarka cikin rayuwar mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk